من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaram muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi yau muna ranar alhamis goma sha takwas da watan ramadan shekara ta 1445 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine 28 da watan uku shekara ta 2024 miladiya a daren jiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka suratul najam mun tsaya akan aya ta 41 amma da yake karatun sai an ja baya karatun gaba guda ce balahi mu ja baya kaɗan mu ɗauko tun daga afara'aitar ladi ta walla muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin wannan karatu mai Allah ya ce daga afara'aitar ladi ta walla wa a'ata qalilan wa أعوذ akda بالله من الشيطان الرجيم na'am أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي عندهم عنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يرى na'am ثم يجزيه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك وأن إلى ربك المنتهى وأنه وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى
من من نطفة نطفة إذا تمنى أفرأيت الذي تولى Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa shin kaga wannan wanda ya juya ya bada baya mun yi bayanin shi jiya ko wanda ya zo ya ce ma daga cikin ƙureshawa ne kafirai ya zo ya ce ma abokan shi abinda annabu abinda muhammadu nan yake faɗi ba duka bane ƙarya ba duka bane ƙarya sai suka ga cewa ya fara samuwa zai bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka taso mishi suka taso mishi sa'asi dan wa'ilu har wani daga cikin su yace a'a idan ba haka bane baka yarda ba zaka- baka yi ba imani da shi to ka faɗi maganganu wanda za su walakantar da shi zan baka kaza zan baka kaza kenan ya ɗauki nauyin da man kawai ya faɗi ya wulakantar da annabi a magana zai ba shi wata dukiya sai shi kuma ya faɗi da ya faɗi ya walakantar da annabi yana musun akan wannan gaba ɗaya don kala a ce ya musulunta shi mutunan nan da ya mishi alkawali sahabbin eh, cikin ƙureshawan kahuran a lokacin sai ya ba shi wani abu daga cikin abin da ya ce zai ba shi ya hana shi wani abu kaga damun kahurci alkufur millatin wahida ya mishi alkawali ya ƙi cikawa to daga nan farkon shi ne bayanin ya tashi Allah ya ce shin kaga wannan wanda ya juya ya bada baya wa ata qalilan wa akda ya bada abu dan kadan kuma ya ki bada sauran ya rike kaga ya ci amana ko ya isa ya saba alƙawali a indahu ilmul gaibi fa huwa yara shin yana da ilimin gaibi ne a ɓoye ya san abin da ke ɓoye shi yasa yake ganin kan duke shi ko ta ƙare ko da ya badan haka ya cancanta am lam yunabba'a bima fi suhufi Musa to tun daga wannan aye am lam yunabba'a bima fi suhufi Musa ko ku ba a bashi ba labari abin da ke cikin littattafan littattafan annabi Musa suhuf takardun da Allah ya sabko mai allunan da Allah ya sabko ma annabi Musa a ciki wa Ibrahim alladhi waffa da annabi Ibrahim wanda ya cika alƙawali Allah subhanahu wataala ya jarabci annabi Ibrahim da abubuwa da dama Allah ya sa kuma annabi Ibrahim ya cika sai Allah yake ce mana a cikin suratul baqara wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun kaga lokacin da annabi Allah ya jarabci annabi Ibrahim da kalmomi kuma ya cika su daidai shine nan waffa ya cika alkawali annabi ibrahim ya cika alkawali menene aka ce ba a bashi ba labarin allah taziru waziratun wuzra ukhra wata rai mai daukan zunubi ba ta daukan zunubin wata duk wanda daga baya daga balagarka har zawwa mutuwarka tun daga ranar da ka balaga har zawwa mutuwarka duk abin da kai na alkhairi yana nan a rubuce duk abin da kai sharri yana nan a rubuce magana ta ƙare kuma idan mutum ya mutu in kata amalu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam illa min salatin sai daga abubuwa guda uku rak za su dinga je maka cikin kabari na farko sadaqatun jariya aw ilmun yuntafa bihi aw waladun salihun yad'u la wannan abubuwan guda uku kai kokari kai su a duniya kamun ka je lahira ilimin da ake amfani da shi ka karantas ka taimaka ma masu karantaswa kana da ladan matukal ilimin wannan duk inda ya kai a duniya kamar kai ka karantas ka taimaka ma almajirai masu karatu duk ilimin da suka yi da wannan taimakonka ilimin duk da za su yi su karantas kana da manaja har tashin kiyama ilimin yun tafa bihi abin gona a buɗe take awwaladun salihun ya da'ula ko ya bar ɗa managarci ya tarbiyyance shi tarbiyya ta musulunci ɗan nan bayan baban shi ya kwanta dama ya rasu ɗan nan yana ma baban shi addu'a wannan addu'a tana iske ka awwalidun salihun yad'ula minene na uku sadaqatul jariya shine na farkon ko sadaka mai gudana aw ilmu awwalidun salihun yad'ula ko yaro managarci yana mishi addu'a aw ilmun yuntafa bihi ko ilmin da ake amfani da shi sadakatun jariya shine na farko menene sadakatun jariya sadakatun jariya wata saraka ce zakai wadda abinta bai kare ba abu ne ya tahi saraka ce kai kamar misali idan mutum ya gina rijiya ga wata ƙauye da suke wahalar ruwa ya gina musu rijiya kaga wannan ba daga an zo ba an kwalhi ruwan na ran nan shikenan rijiya ta lalace a'a kullun tana nan ko da ya sa aka yi kai kana cikin kabari ana kai maka lada idan mutum ya gina masallaci kullum ana kai mai lada iya cikin kabari ana kai mai lada idan mutum ya sayi littattafai ya bada makaranta duk ilimin da aka yi da wannan sadakatun jariya ce ta tahi to i kokari kai wani sadakatun jariya kai wani abu wakafi wanda kana cikin kabari ladan ka yana zuwa ka tsaida shi kawai dan Allah kai wannan kenan Allah taziru waziratun wuzira ukhra wata rai mai ɗaukan zunubi ba ta ɗaukan zunubin wani wa allai salil insani illa ma sa'a kuma ku sani babu a mutum abin da zai samu sai abin da ya aikata abubuwan da ka tsorora wata shine zaka iske gobe kiyama in na alkhairi ne ka iske shi in na sharri ne ka iske shi wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma lalle abin da ka aikata sayurihi amalu sai an gwada maka ayyukanka gaba ɗaya to duka wannan ha a cikin suhufi ibrahima ne aka ce wa suhufi musa wa ibrahim allazi waffa zancen haka ya dauko za ku ji ana cewa da kaza da kaza da kaza dukkan wannan bayanin wa annahu kaza wa annahu wa annahu ba a gaya mishi ba abin da ke cikin suhufi musa wa ibrahim allazi waffa cewa da kaza da kaza dukkan abun ya allaka da wannan ayoyin guda biyu ya allaka da wannan ayoyin guda biyu thumma yujzahu jazaa'ul awfa kuma a sakauta mishi mutum sakewa wanda take cikakka duka wannan akwai shi a ina a cikin suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa ya ci gaba yace wa anna ila rabbikal muntaha ba akwai ba hallau lalle cewa makarata ta rayuwa zuwa ga gurin ubangijin ka ne subhanahu wataala thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun kuma makomaku zuwa ga ubangijin ku ne zai ba ku labarin duk abin da ku zama kuna aikatawa duk abin da kai inna rabbaka labil mirsad ubangiji kai yana can madakata ida kwaramniyarka ka zo sai ka zo dole sai ka zo ida abin da kake so ka zo i alheri ko kai sharri dole sai ka zo inna ila rabbika muntahal ba a gaya maka ba a cikin suhufi Musa wa Ibrahim walladhi waffa akwai wannan bayanin cewa inna ila rabbikal muntaha hallo ba a gaya maka ba cewa ba a gaya mushi ba cewa wa annahu huwa adhaka wa abka lalle shi ubangiji shi yake sanya dariya kuma shi yake sanya kuka ya, ya, ya faranta maka rai ka ji daɗi har kai dariya ya baka ni'ima wadda take ita ce kuma in ya ga dama ya azabtar da kai har kai kuka duka ba a gaya maka ba a cikin suhufi Musa da Ibrahim alladhi wafa da suhufi Ibrahim duka wannan abun ba akwai shi ba bai samu ba wannan labarin cewa wanda rai hallo ba ta iya da yake cewa ya walakantar da rasulullah ya ɗauke mai ya bashi kaza iya zaton zunubin wani zai ɗau wani duk abin da kai a kanka wannan zunubin da ka walakantar da kalmomin da ka faɗi zunubin sa a kanka shi bai ɗauke maka shi za ba shi zunubin shi na ya ingiza ka ya maka ingiza mai kan turuwa ya maka ya ingiza ka yi wani mugun abu amma zunubin yana nan kanka sai ka girbe shi wa annahu huwa amata wa ahaya kuma lalle shi ubangiji shine yake kashewa kuma shine yake rayawa qul inna hayati قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين يا موسى إن صلاتي صلولين da nake wami wa inna salati wa nusuki wa mahayaya da yankan da nake da rayuwa ta rankata kaf da mutuwa ta gaba ɗaya ranka ta kaf lillahi rabbul alamin na Allah ne ubangijin talikai la sharika la babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi ba a gaya mishi ba shi Allah shine amata wa ahya akwai shi wa a cikin suhufi Musa da suhufi Ibrahim alladhi waffa duka akwai shi wa annahu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha kuma lalle shi Allah shine ya halicci zawjaini ai aure guda biyu namiji da mace Allah shi ya halice su komi ya halice shi biyu kuma shi kadai ne Allah shi kadai wannan abun ma akwai shi a cikin sofi Musa akwai shi a cikin sofi Ibrahim alladhi waffa ba a gaya mishi bai sani ba ya halici irin wannan na mutum da mace guda biyu Allah subhanahu ya halice su min nutfatin idza tumna ya halice su daga dashin mani lokacin da ake ingiza manin a ingiza shi cikin cikin ma'aifa haka ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci irin nan na mutum na'am kuma ha wa وأن عليه النشأة الأخرى
na'am وأنه هو أغنى وأقنى
shin kuma ba a gaya mishi ba wa anna alaihi nash'atal ukhra shi ubangiji shi yake da ra- ya kallafa ma kanshi wata rayawa wadda take daban wadda bancin rayuwar wannan ta duniya idan aka yi aka mutu ya kallafa ma kanshi sai ya tada mu ranar kiyama ba ya samu ba wannan labarin ha'ilau ya samu ko bai samu ba wa annahu huwa agna wa aqna bai samu ba labarin cewa shi ubangiji shi yake wadatar da wanda ya ga dama kuma wa aqna ya sa ma wanda ya ga dama dangana ya ba kuɗi ba ba da kuɗi da dukiya daga wanda ya ga dama ba a gaya mishi ba wannan labarin bai sani ba ne kuma fa وأنه هو رب الشعر
na'am وأنه أهلك أدلولي
ba a gaya mishi ba cewa wa annahu lalle shi ubangiji huwa rabbu shi'ira shine ubangijin shi'ira menene shi'ira shi'ira wata tarmamuwa ce mai tsananin haske larabawa suke bautata mata wannan tarmamuwai tana da a ganinsu ita ma wata ilaha ce wata allah ce suna bautata mata to a nan gurin allah yana gaya mana huwa rabbu shi'ira ashe ita ma shi'irar da kai ubangijinta shi ubangiji wa shi ne ubangijin shi'irar wannan don su gano an roshe bautan nan da kuke ma wannan shi'ira wa annahu huwa rabbu shi'ira ai ubangiji shine uban Allah shine ubangijin shi'ira wa annahu ahlaka adanil ula kuma Allah shine ya halakar da adawa na farko wa hum qaum hud sune mutanen annabi hud ana ce musu ada na farko saboda irama zatul imad ko kasansu shi adikin ruwaya ta zo cewa shi adikin bin iram iram kin sunan baban shi ne ya dau sunan gari kuma bin sam kuma dan sam bin nuhu kuma dan nuhu ne daga cikin zuriya annabi nuhu ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ألم تر كيف فعل ربك بعاد irama إرم ذات العماد allati التي لم يخلق مثلها في البلاد Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin baka ga ba yanda ubangijinka yayi da adawa shine a- wanda suka suka butulce Allah ya halakar da su irama mutanen irama anan kaga sunan kakansu ne ko sai aka dauka gaba ɗaya kamar garin gaba ɗaya irama zatul imad irama ma'abuciyar gimshin kai gini kala kala saboda allati lam yukhlaq mithlu hafil bilad ba a taba halitta wani gari ba mai kawa irin ta irama da wahala irin ta irama ku duba aya ce ta qur'ani ta fadi in ba dan aya bace wani sai yayi musu duk irin kawa da gini da irin engineer wanda suka yi gine-gine yayi gini sama da ƙasa da loto da kaza da kaza har yanzu ba a kai ba kyan birnin irama wanda Allah ya halakar da shi ka gani abin yana bukatar tunani yadda ya kamata kenan na dakin akwai injiniyoyi da yawa wanda sun ɗora gini wanda yake shi ne irama datil imad irama ma'abuciyar ginnai eh, gimshikai da, da, da, da gini Allah ya halakar da su gaba daya kuma ha wata mu da kuma abuka وثمودا فما أبقي hakanan samudawa ai su ma ba a dakata ba ba ba su yi saura ba Allah ya dammara su ya halakar da su ba a gaya mushi ba wannan labarin wai tun a cikin suhufi Musa da Ibrahima an gaya mushi wannan labarin ko bai sani ba kun ga magana ɗaya ce tun daga can ita ce ake ta maimaita ba da kaza da kaza da kaza ba a gaya mushi ba bai san ba wannan maganar sannan kuma sai ya ce mi wa qauma وقوم Nuh.
نوح من قبل na'am إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
hakanan mutanen annabi nuhu min qablu tun gabanin wannan wanda Allah subhanahu wataala ya halakar da su da ruwan tufan wanda annabi nuhu da ya addu'a yace rabb la tazar alal ardi min al kafirin dayyara ya Allah kada ka bar abusa huskal kasa gida ɗaya na kahuri yace innaka in tazarhum yudullu ibada Allah kana barin su suna batar da bayinka ne kawai wala yalidu illa fajiran kafara ba kowa ba suke aihuwa sai fajiri kahuri da annabi nuhu yayi wannan addu'a Allah ya sa ya fara jirgin ruwa aka dora shi jirgin ruwa ruwa ya bullo sama tana yi ƙasa tana yi ku duba in al'amarin ubangiji ya zo duk wanda bai bi shi ba al'amarin fa ya ƙare annabi nuhu yana da ɗa ɗan shi wani cikin shi sai da ya hallaka a cikin wannan ruwan saboda bai bi baban shi ba wa qalar kabu fiha وقال ونادى نوح- اركبوا بها Mm-mm.
بسم الله مجرها مجرها me ومرسيها yace ma dan nashi qala ya bunayyar kan ma'ana wala takun ولا تكن مع الكافرين ruwa ya fara zubowa daga sama ruwa yana fuddowa daga ƙasa mutanen annabi nuhu Allah ya ce yayi kiran bibi bibi suna shiga da dabba da kwari da mutane musulmi yan kaɗan sai ga ɗan shi zai huce da gudu za ya kamar dutse ya je ya hau ruwa ya kashe gidaje ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزل معزل يا يا بني بني.
اركب معنا ولا تكن مع sai الكافرين ga ɗan shi yana gudu zai je ya ƙafe a wani guri annabi nuhu ya ce ya bunai yar kan ma'ana ya ɗana zo zo ka hau mu tahi zo mu tahi zo mu tahi maza kar ka zamanto daga cikin kafirin mutanen wannan wa ashe ɗan bai bi ba aqidar baban shi ashe ɗan kahuri ne ashe ɗan baya bin musulunci ka san dargen da ya kawo qala ya bu ya قال ya- سآوي sa'awi إلى جبل يعصمني من daga nan الماء annabi nuhu yana kiran shi shi kuma yana a'a baba sa'awu ya la jabalin zan tai bisa wancan dutsen ya ishe ni zan kai a can ku ku tafi ka duba fa dan shi na cikin shi قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم annabi nuhu ya ce ka sani yau babu mai tsere ma al'amarin ubangiji sai wanda Allah ya raham ya- ya bashi ya rahamce shi وحال بينهما الموج فكان من المغرقين annabi nuhu yana so dan shi ya zo ya zo ya shiga cikin jirgin ruwa dan yana kawo uzuri yana hwadi yana hwadi Allah ya ce wa hala bainahumul mawj sai wata kunwa kamar dutse ta ta ruwa da ruwa ya fara bori sai ta zo ta gitta tsakanin su aka raba dan da uban aka raba jirgin ruwan da dan shikenan fa kana minal mugra'in dan wannan ya zamanto daga cikin wanda suka hallaka aka durmiyar da su shi ma an kashe shi annabi nuhu ya, ya san Allah ya ce mishi il- zai zai tsere da iyalin shi tun musulmi annabi nuhu ya ce ya tambayi Allah ina dan shi ya yace da aka tsaida da Allah ya sa ruwan ya tafi bismillahi majraha wa mursaha mun yi bayanin shi ko ita jirgin ruwan bismillahi ce tahiyarta da birkinta da kwanarta kawai bismillahi ake cewa ruwa ya cika duniya ya tahi ya tahi ya tahi sai da aka halakar da komi a duniyan nan babu wani mahaluki mai lumfashi ko mutum ko wane ne shi sai wannan da suke cikin jirgin ruwa a yanzu sauran duniya yanzu da ta taso duka jikokin wannan ne wanda Allah ya tsere a cikin jirgin ruwan duka mu jikokinsu ne gaba daya da jirgin ruwa ya tsaya Allah da ya so ya tsaye da abin gaba daya an halakar da kowa sai Allah ya kiran sama ya ka- wakila ya ardubula وقيل يا ima'aki رب ابلعي ماءك ويا ويا سماء سماء وقلعي Allah ya ce to وغيض kasa الماء وقضي الأمر واستوت على الجود na'am wakila وقيل بعدا للقوم الظالمين yanzu an halakar da kowa sai waɗanda suke bisa cikin jirgin ruwa su kaɗai suka yi saura sai Allah ya ce ya ardubula ima'aki Hmm.
ya ke ruwa ya ke ƙasa ki shanye ki tsotse ruwan gaba ɗaya wa ya ar- wa ya sama'u aqli'i ke kuma san mu dakata shikenan an ida mission co- a- complete wa gidal ma Hmm.
shikenan wa qudiyal amr wastawat alal judi ruwa ya fara ƙasa ya fara ƙasa ya fara ƙasa wani guri bisa tudu ya kullo har ƙasa ta shi ta jirgin ruwan da ruwa ya zo ya ta zo daidai wani dutse da ake ce ma judi kak ya ta tsaya bisa dutsen wannan a dutsen wannan suka sauko shine safinatu no jirgin ruwan annabi no har yanzu in kai kuɗi sai ka je ka kalla ka ga ta can kololuwa safinatu no ana zuwa mission na kallanta to kaga wannan da suka sabko annabi nuhu sai ya roki ubangiji yake so ya je ina labarin dan shi saboda la'alla dan shi yana wani wuri Allah ya tsare shi ko qala fanada nuhu rabbahu wa qala ونادى rabbi نور ربه فقال- فقال رب إن إن بني بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين wanada nuhu rabba sai annabi nuhu ya roki ubangijin shi yayi kiran Allah lokacin da ya tayi munajati yana kama a daki yana tambayar ubangiji yana addu'a yace rabbi inabni min ahli ya Allah dana daga cikin iyali na ne wa inna wa'adaka alhaq alqawalinka kuma gaskiya ce ka ce zaka tsere da muta- da- da da- da iyali na wa anta ahkamul hakimin Allah kai ne mafi hukuncin masu hukunci ina yaro na sai Allah ya ce mishi mi قال يا نوح إنه ليس من أهلك na'am innahu إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني inni a'izuka أعذك أن تكون من to kun ji ka الجاهلين shedin da Allah ya ma annabi Nuhu yace innahu laysa min ahlik wannan yaron baya cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih aiki ne wanda gurbatacce ba na kirki ba kuma daga yau wala tasalni ma laysa laka bihi ilm kada ka koma tambaya ta abinda baka da ilimi akan shi ina maka galgadi kar ka zamanto daga cikin shahilai to kaga sai istighfari shi ma tambayin ma da yayi qala rabbi inni a'udhu bika قال رب إني an as'alaka أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به- به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين kaji inda kissarsu ta kare annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ina neman tsari da gare ka Allah ka tsare ni gaban nan kan ƙara tambayar ka abinda bai kamata ba in tambaye ka ba da sani a cikin shi wa illa taghfir li wa tarhamni wannan tambayan ma da na maka ya Allah in baka gafarta mini ba ka rahamce ni zan zamanto daga cikin tababbu Allah ka gafarta mini sai Allah ya gafarta mishi to menene muke so mu faɗi a duka wannan kissa annabi nuhu cewa ko ɗanka ne na cikinka idan bai bi ba a- a- ɗan annabi ne na cikin shi bai bi ba aqida ta annabi sai Allah ya halakar da shi hausawa suke cewa jingina ga babban rumbu ba ta hudda yunwa jingina ga babban rumbu ba ta hudda yunwa ko ba haka bane ba kuma jahilci yasa kaza ta kwana a bisa dame tana jin yunwa ko ba haka bane ta kwana tana jin yunwa ita ku bisa dame take ta jahilci abin idan mun ga labari kala-kala wanda uban ya tsira ɗan ya hallaka misalin annabi nuhu mun ga inda ɗan ya tsira uban ya hallaka misalin annabuwa annabi ibrahim shi gumkin ma yake shi kuma an- an- annabi baban ɗan shi annabi ne mun ga misali inda miji ya tsira matar ta hallaka annabi lot mun ga bayanin shi ko kuma mun ga misali inda wa matar ta tsira mijin ya hallaka wane ne fir'auna to dukkaninsu akwai misalai kala-kala kai addinin nan kuka yi shi kawai ba na gado ba ne ba wa addinin nan na wanda ya yi ne kawai ka tashi tun da annabi ya dubi ɗiyar shi fatima ya yi kiranta da sunanta ƙarara ya ce ya fatima tu bintu muhammad ya ke fatima ɗiyan muhammad haka ya faɗiwa salini min mali ma shi ki tambaye ni daga dukiyata abin da ke so ina da in baki annabi ya ce la agni anki min allahi shay'a ba na iya miki komi a gurin Allah ka tashi kawai ka yi addinin nan na wanda ya yi ne ba gadon shi ba ake ba sarauta ba ce ba ta gado a na wanda ya yi ne inda gado ne ai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rasu da Allah ya bar wani dan shi ya koma shi ne ya ci gaba da khalifa aka ma abubakar mubaya'a da abubakar ya rasu ai ba a nemo ba wani ɗan shi wanda ya ci gadon wannan bayan shi umar da umar a- a- da umar aka kashe shi abu lu'ulul majusi da ya soke shi yana sallah ya ga wannan ju- eh, raunin wannan na mutuwa ne sai ai bai ce ba a ɗauki ɗan shi abdullahi bin umar a ɗora khalifa cayi ma kanku kuskure ku ɗora shi ya ce mutumin da bai iya ba sakin mace a shari'a bai iya ba sakin mace me yasa ya ce wai ya saki mace tana al'ada shi ne laifin shi kawai addini ba na gado ba ne ba na wanda ya yi ne kawai ashe ba a sakin mace tana al'ada annabi ya ce mai murhu falyu raji'aha umurtar shi ma zai maida ta ba a sakin mace tana cikin al'ada sai ta yi tsarki tsarkin da baka taɓe ta ba a ciki in zaka sake ta tukwana ka sake ta to mutanenmu yanzu haka ake ya zamanto saki na bid'a wasu malamai suka ce ba ta saku ba wasu ko suka ce a'a tunda ya riga ya faɗi ta saku amma sai ta koma gidan to kaga wannan mas'ala ce hallo babba to addinin nan kawai na wanda yayi ne babu zancen gado akan shi cewa saboda babana ko kakana ko kaza in dai baban naka yayi kai kayi ɗanka yayi ku duka kuna aljanna amma in aka samu wanda bai yi ba to ya bauɗe yana wuta Allah kiyaye ba a gaya maka ba wa qauma nuhin min qabl da mutanen annabi nuhu innahum kanu humul azlamu wa atga sun zamanto su ne mafi zalimcin kansu da mafi dagawa wal mu'tafikatu والمؤتفكة أهوى sannan da wanda aka jiruyar aka juyar da kasarsu aka burkitar da kasarsu gabaki daya wani mutane ne suna mu'tafika wanda Allah ya daga kasai garin gaba daya aka jirkice su wani mutane ne mutanen annabi lot wanda Allah subhanahu wataala ya halakar da su aka sanya saman ta koma ƙasa wa amtara alaihim hijaratan min sijil Allah ya musu ruwan duwal watsu na sijil wuta wali hada qala sa- Allah subhanahu wataala yace wa amtarna alaihim وأمطرنا matara عليهم مطرا
نعم.
فساء فساء.
مطر المنذرين yace kaga eh, wal mu'tafikatu ahwa fagashaha وغشاها ما ما غشا abinda ya rufo mata ya ruhu mata kanshi gaba daya shin ba a gaya maka ba wannan wa amtarna alaihim matara muka musu ruwa ruwa wanda yake na azaba fasa'a matarul mundirin aitir da ruwan wanda na azaba da wanda aka galgada an galgade su suka kibi kuma aka musu azaba wannan duka wannan ba a bashi ba labari kan ku bar igiyar zancen fa igiyar zancen tun daga alam yunabba'a ko tun daga can baya inda aka ce am lam yunabba'a bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa shine kan zancen ba a gaya mishi ba bai samu ba labari abinda ke cikin suhufi Musa littafin annabi Musa da Ibrahim da ya cika alkawali to su ne ake zanawa dukkan wannan abubuwan akwai su a cikin wancan akwai cikin suhufi Musa akwai su a cikin suhufi Ibrahim sai Allah ya ce mene فبأي آلاء ربك تتمارى to kai ɗan adam daga wace ayoyin ne na ubangijinka ta tamara kake kake musu me yasa kake musu da wani ayoyin ne kake musu dukkan wannan abin da aka zana wa annahu wa annahu wa anna alaihi wa annahu ga sunan duka duka dan dama akwai su a cikin suhufi Musa da suhufi Ibrahim to da wanne ne kake musu a cikin wannan abu kenan tahiyar gaba ɗaya ce sai ka karanto abin gaba ɗaya tukwana ma'anar take zo maka gaba ɗaya abin da ake nihi an fahimta da kyau ko sai Allah ya ce mi هذا نذير من النذر الأولى hada nadhirun wannan mai galgadi ne min an-nadhirul ula daga masu galgadi na farko duk abin da yake faɗi tun an faɗe shi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ku sani fa menene za su sani أزفت لازفة azifatul azifa makusanciyan nan ta kusanto kaji wata magana ko makusanciyan nan dama kusa take kuma aka ce azifa hallo ta kusanto wace ce alkiyama tashin kiyama makusanciyan nan ta kusanto tashin kiyama ce a kusa take annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hannayen shi masu sharaf yace bu'istu ana wasa'ati ka hatin an aiko ni da ni da tashin kiyama kamar haka ya nuna hannun shi madaukaki kamar wannan yatsa abin da ya saura zawa wannan yatsa tun daga nan duniya an yi ta yi an yi ta yi an yi ta yi an yi ta yi an zo kareci a nan gurin sai aka aiko a nan muhammad wannan gurin ya yi saura kawai nan gurin wannan ɗan gabar ta gaba ita kaɗai ce ta yi saura duk cikin ikatar bata sa'atu wa shakal kamar muke ta zo kiyama ta zo magana ta ƙare yau ƙaurar shi ma shekara 445 duk cikin kusantacce muke A'a, an kusa fa an kusa busa ƙahon an kusa tahiya saboda haka tashi gyara tashiwar tsake ya dan adam tashiwar tsake ka gilgije ka tashi ka bauta ta ma ubangijinka azifatil azifa makusanciyan nan ta kusanto sai mi Allah ya ce ليس لها من دون الله كاشفة na'am أفمن هذا الحديث تعجبون yace laysa laha min dunillahi kashifa in ba Allah ba kuma babu wanda ya sai ya tsare ka daga azabarta min dunillahi wanda ba Allah ba bai isa ba ya tsare ka da azabarta in ta zo ita azifatul azifa din wannan makusanciye wannan wanda ake ce ma tashin kiyama amin afa min hadal hadithi ta'jabun Allah ya ce yanzu daga wannan labarin na Qur'ani da ake ta gaya muku ayoyin wannan daki daki daga su ne kuke al'ajabi ko akabu kaba da kurazana mine gaba wata da hakuna وتضحكون ولا تبكون wa antum وأنتم صامدون fasujudu فاسجدوا لله واعبدوا da wannan kuke wannan labarin na alkur'ani kuke al'ajabi ba ku tsaya ku nutsu Allah ya ce wata da hakuna wala tabkun kuke ta dariya ba ruwanku kawai duniya kwana lahiya tashi lahiya wala tabkun ba ku tunawa abin ya sa ku kuka zuciye ku ta nutsu ta koma ga Allah ta da hakuna kawai kuna dariya ku ko aka wa antum samidun kuna cikin shagulgullan ku da gafalatukum kun rabkana ko aka ku lura da wannan to ku sani fasijudu lillahi wa abudu ku dinga yawan sujada ga ubangiji wa abudu ku dinga yawan tabautata ma Allah subhanahu wataala an gane da kyau ko a ƙarshen wannan guri hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa qala yace awwal suratin unzilat fiha sajada an-najm farkon surar da aka sauko sujada kun ga nan gurin sujada ake faduwa ake ayi sujada kuma sujada wannan tana da ka'idodi da yawa sujada ta cikin tilawa da sujada ta godiya tana da ka'idodi da dama ka'idodinta shine bata yi ba ba irin bata da ka'idodi irin na cikin sallah ba sai kana da alwala ba ba sai ka huskanci alƙibla ba ba sai ka ka- duk abubuwan da ya kumsa shi bai kumsa ba a gare mine ne sujudu shukur wani abu ne kake nema Allah ya baka ka sha wuya kana ta roƙo kawai faja'a sai aka ce ma an baka wani abun ya samu sai ka faɗi inda kake Allahu akbar kai sujada Allahu akbar ka taro wannan sujada da kai bata bukata sai ka kalli alƙibla bata bukata kana da alwala kawai godiya ce kama Allah a lokacin da ka samu labari mai daɗi wanda kake jira ba yau ba jiya ba ko kai bulaguro Allah ya maido ka gida lafiya ko ka hau jirgi wannan abun ɗungungum da kuke ganin shi jirgin nan in ka hau ka sabko lafiya sai ka yi sujada ga Allah eh mana ai abun mamaki mai jirgi zai ɗauki mutum 600 700 ya ɗau kayansu kuma kaga ya cira ya ta yi in kana kusa taga in ka leko kai malam babu yake ba mu labari wata ran sun daga sai na kusan shi yace malam dubaran mu ta kare malam yace to Allah kai mu lafiya shikenan to lokacin da ka sabko kasa sai ka hwadi kai sujada ga Allah da ya ka shiga cikin wannan abun ka huto ka gani wannan ita ce ake ce ma sujudu shukur sujudu tilawa kuma akwai su cikin qur'ani guri 11 hadda wannan guri akwai ta sujudu tilawa kana karatun daga tsaye in ka zo wannan gurin Allah ya ce mine fasujudu lillahi wa abudu sai ka faɗi kai sujada Allahu akbar kuma ka taso Allahu akbar ka ci gaba da da karatu kabbara ta zuwa da kabbara ta zawa Usaimin ya ce wajibi ne ma kai kabbara lokacin da zaka taso ya bado hujjoji da yawa saboda a cikin sifatin salatar nabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi yake sallah amma an samu wani asar aka ce bai in zai taso bai ya kabbara amma mai rauni ne mai rauni ne saboda hadisin na gaba ɗaya duk harrakawa da annabi zai yi a cikin sallah sai ya yi kabbara in wani irin motsi zai yi sujada zai kai tasawa zai yi rukui zai kai tasawa zai yi duk sai ya yi kabbara kuma ya kawo wasu hujjoji daban wasu hadisai ya ce wajibi ne lokacin da zaka faɗi kai sujada kai kabbara lokacin da zaka taso wajibi ne kai kabbara haka usaimin yayi bayanin shi wallahu ta'ala alam to wannan ita ce hadisi ibnu mas'ud muka ce yace farkon surar da aka sa sujada a cikin ta annabi yana karanta ta ita ce suratul najm wa sajada man khalfahu wanda suke bayan shi suma suka faɗi suka yi sujada yace illa rajulun ra'aituhu yace sai wani mutum shi kadai na gan shi ibn mas'ud yake cewa na gan shi da ido na shi bai ba suje dai kawai kasa wai ya dauko ya dungura a goshin shi shi bai kai ba goshin shi kasa to munafiki ne girman kai fasajada alai to min turabin fasaja alai da yace fara'aituhu ba'da zalika qutila kafira ya ce bayan wannan sai da na gan shi mutumin nan an kashe shi iya kahuri kun san wane ne ya ce wa huwa umayya bin khalaf hadisin rawahu bukhari shine umayya bin khalaf a kahuri aka kashe shi shi daman ashe munafuki ne bai musulunta ba da kyau wannan sura kenan nan mu kawo ƙarshen wannan sura muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karanta ya ya gafarta mana kuskure da muka yi a cikin ta ya cika mu muladan da da muka yi a cikin ta wannan sura akwai wata kissa wata kissa da yawa daga cikin malaman tarihi da malaman tafsiri suna karanto ta amma kissai wasu suna ga bata inganta ba kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tabbatar da bata inganta ba bata inganta ba wasu sun ce ma kawai ƙarya ce aka ƙirƙiro aka ƙulla ma annabi sallallahu alaihi wasallam suna ga wado aha ta ce ita kissai kana muhammad yusalli bin nas annabi muhammad wata ran yana sallah ga mutane fi makka a garin makka wa ya qara'u suratul najm yazo yana karanta suratul najm a gaban mutane kuma duk kahure mushrikai a lokacin duk suna kallon shi ai sura kun san makiya ce a makka aka samko ta kamun ya kaura zuwa madina fa'alka shaitan fi athna'i qira'atihi kalimatin ala lisanihi sai shaitan ya zo jeho wasu kalmomi a bisa halshen shi lokacin da yake karatu ya jehwa ala lisanihi fiha sana'u ala alihatil mushrikin a cikin kalmomin wannan akwai yabo a bisa gumakai na mushrikai ku duba fa annabi zai yabo akwai kahurin da ya gani wace kai wannan ba muhammadu bai wadi shi fa kahuri ne abu shi alcai wannan ba shi bai wadi ba shi bai wadi wasu malamai suna ga a'a lokacin da ya faɗi shaidan ne ya tura ta cikin kunnuwan mutane suka ji kamar annabi ya faɗi haka nan shi ko ba shi bai faɗi wa atna yace fiha sana alal aliha al mushrikin wa ithbat shafa'ati laha inda Allah kuma da tabbatar da ceto wai su gumakai za su yi ceto a gurin Allah wa hadhihi kalimat wannan kalmomin su ne tun aya ta 32 33 ne ko inda yace afara'aita alladhi tawalla a'a inda yace zancen lata da manatan nan aya ta nawa ce wal uzza wa manata thalithatul ukhra shin kun ga labarin lata gumkin da ko da sama lata wal uzza da uzza wa manata da thalithatul ukhra da manata na ukun su to kalmar sai aka ce tilka garani qulula wa inna shafa'atuhum laturja laturtaja ai wa'annan sune iyayen gijajenmu madaukaka kuma shafa'atum cetansu ana kaunar shi sai wannan kalmar ta shiga kunnuwan mutane wai kamar annabi ya faɗi wannan abu kaga mugun abu ne wannan mushriki ne lamma sami'u dalika farihu mushrikai lokacin da suka ji wannan sai suka ji daɗi wata ma'annu suka ji suka nutsu lokacin da ya zo ƙarecin surai da ya ce fasujudu lillahi fasujudu lillahi wa abudu ku yi sujada ga Allah ku bauta mishi da ya faɗi ya yi sujada musulmin da suke ba shi suka faɗi suka sujada mushrikan gaba ɗaya tun da ya yabi gumki wai a ganin su sai suka faɗi gaba ɗaya kowa ya sujada duka wanda suke gurin sai suka yi sujada lamma sami'u dalika wa sajadu ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi sujada tare da annabi sallallahu alaihi wasallama li'annahu athna ala alihatuhum saboda shi suka ce ya yabi gumakansu iyayen gidansu wa zakaraha bi khairin ya ambace ta da alkhairi fi salatihi a cikin sallar shi fa kanat hadhihi alhaditha sababan linuzul alaya suka ce wannan haditha kin abun wannan da aka yi shine yana daga cikin sababi wanda Allah ya sabko ayai wa ma arsalna وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وينسخ وينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم kaga kissar da aka daidaita ta sai ta zo ta aka diras da ita a bisa wannan aya inda Allah ya ce ai ba mu taba aiko ba tun gabanin ka wani ma'aiki sai dai lokacin da ya niyya zai faɗi wani abu shedan ya zo ya kulla wani abu ya faɗi ya cusa shi a kunnuwan mutane sai Allah dan girman shi dan iyawar shi sai ya wanke ya shahi abinda shedan kin nan ya faɗi kuma ya tabbatar da ayoyin shi dan shi Allah shine alimun hakim masani mai hikima to wannan ruwaya al'asal wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin bukhari amma da yawa daga cikin malaman tarihi da mufassirun sun karyata wannan zance saboda ba haka nan bane wasu malamai kuma suke cewa a'a wannan yana daga cikin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura mutanen shi zuwa habasha kun san hijirar farko da aka yi hijirar farko lokacin da aka kuntata ma musulmi a garin makka aka dinga kisansu aka dinga walakanta da su ana kashewa an walakantar da su yadda ya kamata sumayya ita ce farkon shahida wadda aka wadda aka kashe wadda suka turtsa mata mashi tana da ciki sai kashe ta a gaban ɗanta amma aka kawo baban shi yasir aka shaƙe shi ya mutu duk irin ɓannar da ƙureshawa suka ma musulunci kan wanda suka kashe kan wanda suka ɗaure bilal lokacin nan yana bauta suka ɗauko ƙaton dutse a bisa ramda'u rere mai zafi suka ɗora a ƙirjin shi suna nema su kashe shi shi kuma yana cewa mine ahadun ahadun shi ɗaya ne shi ɗaya ne duk abin da za su yi ca yake ahadun ahadun shi ɗaya ne shi ɗaya ne Allah subhanahu wata'ala ya sabko kul huwallahu ahad ga ya musu Allah shi ɗaya ne to irin wannan azabtarwa da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu izhabu ila habasha fa inna biha malikun la yuzlamu indahu ahada annabi ya ce ku tahi habasha a can habasha akwai wani sarki wanda ba a zalunci a gurin shi ku ƙetaro ruwa ku zo habasha ina ne habasha a yanzu ita ce ethiopia ethiopia da wajen djibouti da wajen somalia nan wajen ne duka aka ɗauka habasha saboda in an ce habasha ba ƙasa ɗaya ba ce a lokacin yanzu dai a hannun dai ake ɗauka kamar da ne an ce sudan ai ba sudan ta yanzu ba ce ita ce sudan ita kaɗai duk abin da ya kama tun daga sudan ya zo chadi ya zo niger har ya shiga mali duk sudan ake ce mu duk nan sudan ce daga baya da aka yayyanka aka mai da sudan can chadi daban niger daban to irin wannan ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yace ku tayi habasha a can akwai wani sarki wanda ba a zalunta kowa da suka je mutum goma sha biyu da mata hudu suka kaura suka tayi habasha sai hamza babban komanda na yaƙi da umar bin khattab khalifa na annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar nan suka musulunta da suka musulunta sai labari ya tarar da 'yan habasha cewa ƙureshawa duka sun musulunta wasu suka ce a wannan sujada ce da suka yi gaba ɗaya wasu suka ce a wannan labarin ne kawai labarin wannan ne saboda wannan kissa ba a tabbatar da ita ba ana gani ƙarya ce kawai aka liƙa sai suka ji cewa dukkan ƙureshawa sun musulunta sai suka dawo da suka dawo da suka zo kusan makka ta'akkadu anna hadha al-khabar kadhib suka tabbatar da cewa wannan labarin ƙarya ne daga nan wasu suka ce a a koma wasu suka ce su shiga wanda suka shiga falaku minal mushriki na adan shadida suka isko hallo aka ƙara azabtar da su amma wasu suka koma suka koma habasha kamun a karɓe su a habasha ma an sha gwagwarmaya don shi sarkin makka a lokacin sarkin ƙureshawan lokacin nan musulunta ba shi abu sufyan sai da aikata waga su suhail bin amr ya ce kai da sarkin habasha ba abokinka ba ne ɗauki jama'a da zinariya da kaza ta yi ka kai bai a ba mu mutanen wannan muhallaka su ya kwaso dukiya ya isko su habasha sarkin habasha a lokacin kirista ne na jashi da aka zo sai aka zo fada ga mutanen da suka zo a ba su su su tahi su kuma ga mutanen da suka zo suka kauro aka yi mukabala sun sani jafar shine portufarol ɗinsu amin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma sarki mu mutane ne muna cikin jahiliya alkawi minna ya akulu da'if luwa de la jungle ake yi ƙanunul gaba shine hukumcin daji kawai mai ƙarfi shine mai magana mai ramni kawai sai yadda aka yi da shi in kuɗi ma karsa sai ka ɗauki takobin ka wuta bayan gari duk wanda ka kama sai ka tai ka sai da shi mutum mutum sai ka bautar da shi kawai ƙarfi yake aiki a lokacin ya ce muna cin musse muna kaza muna kaza muna kaza Allah ya zaɓe mu ya aiko mu annabi daga cikinmu mun san gidansu mun san uwayen shi ya yi kiran mu zuwa mu ɗau mu kaɗaita Allah subhanahu wata'ala mu kuma muka bi shi mu girmama zamantakewa muka bi shi mu kan mu ci mutuncin makwabta muka bi shi mu dinga girmama juna muka bi shi sarki ya yarda ya ji daɗi sai ya juyo ya ce to kai ya ne wannan suna bautar su za ku zo ku ce sai an ji an ba ku su ya ce a'a sarki ai shi kan shi krista masih tunda ya san krista ne shi ko sai ce ai shi ma ca suka yi ba dan Allah ba ne su ku ai krista ca suke dan Allah ne sai sarki ya meke ya ce a cikin addinin naku hal akwai abin da ya zo na zancen masai ya ce eh akwai abin da ya zo jafar baya tsoro kawai faɗi yake ya san mutuwa ce tun daga farkon hutawar sarki ba daga nan aka yi abin gaba ɗaya suka duka suka faɗi suka gaida shi musulmi suna tsaye cik da ya hau ya hau sarautar shi sai sarki ta yi ku buku duka ma annabin naku sai jafar ta yi na hannu lanar ka illa lillahi wahada mu ba mu duka ma kowa sai Allah daga nan sarki ya hau tunda an ki dukawa a gaida shi kuma aka zo aka yi wannan ya sabko ya ce to ku gaya mini abinda aka ce a kan masai daga nan ya karanto mai ayoyin ƙur'ani yanda ma ita maryamun ta aihi annabi isa idin tabazat min ahliha واذكروا في الكتاب مريم na'am إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
ci gaba فاتخذت من دونهم حجابا
na'am فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
qalat قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا
sai ya ce mata قال me إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
da ya karanto mata wannan a gulguje saboda lokaci yayi sun ce lokaci yayi da ya karanto mishi wannan ya yi da karanto mai yanda aka aihi annabi Yus annabi Isa da yanda Jibrilin ya zo da yanda Maryamun ta huta a- da daukan cikin da aihuwai a lokaci guda jini ya tsaya a lokaci guda ta dauko shi ta shigo gari da shi duk ya karanto mishi da ya duba idanuwan sarkin suna kuka eh ya juyo ya sabko ya zo ya ja da sandan shi ya ja kurtu ya ce wallahi hanyar da addininku ya zo da hanyar da addininmu ya zo bai huce ba wannan sadare ya kalli wancan ɗan aiken ya ce ko da dutsen zinariya kuka zo mini wannan ba ku wannan mutanen suka ji daɗi kaga gaskiyarsu suka tsaya akan gaskiyarsu kuma Allah ya tsirar da su saboda haka ba a taɓa ce ma wani ba yau gaskiyarka ta ƙare amma da yawa an ce musu yau ƙaryarka ta ƙare ko ba haka bane da yawa an ce yau ƙaryarka ta ƙare amma ka taɓa ji wanda aka ce yau gaskiyarka ta ƙare to tsaya akan gaskiyarka kuma ka turje akan ta kuma ka roƙi Allah ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala wannan kenan kare ce wannan sura kenan gobe insha Allah za mu tashi sura ta gaba kuma goben Allah yarda muke rihe tafsiri na bana sai a ba mutane lokaci na a shiga tahajjudi insha Allah rabbal alamin da karatun gobe mun rihe kuma sai dirar talata dirar talata ana karatu a nan masallaci za a ci gaba da tafsirin wannan insha Allah rabbal alamin shi yasa ana faɗi ana gaigaya ma mutane ga lokacin da ake yin tafsirin ran talata bayan sallar magarba insha Allah rabbal alamin Allah taimake mu abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kai ka sani mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikinmu Allah ka ba su lafiya ya Allah masu neman aure ka ba su daidai da su masu neman iya Allah ka ba su iya nagari masu neman jari Allah ka ba su daidai wa abin da za su lumka masu taimaka ma addinin ka Allah ka lullumka musu dukiyarsu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ka sabko mu zaman lafiya a ƙasanmu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasanmu bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين